Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
na Muhammadu Fatih na Akhlaq da Fatih na Sabah. آتنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإسلام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu sauraro Allah ta ci dawo da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulau shehu talawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin ci gaba da sauraron fassara diwani daga bakin malamu mu malam shehu mansur yau sha shida ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da sha takwas ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya a nan a farmakon lawo bismillah.
فاتي حضرة الله حضرتي سبحان ويافق ما يده وليس للعبد سهم مده إن تصف إنني مطلوب ودسوك كثير مصوب نسير يا نسير يا نسير فتراد إنك الكثير أريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أغلب إذا كيف تختار المريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنتقم العدوين خذوا انه يعد الدين لا تفتنا اثاره ليادا فقد بدا وعد من المنادى حبوا نكالا وامتنا عليه مثل ومهما لديه وصوت لكل وزد لخيري وزفرا مدد وسور ميري نعم الجلد مجا وسندا إن بني أمر دعوت السمدا أتارى نصا قريبا يقصي كل لدى والعبد هذا مقصي متين يا متين يا متين بك صدرت حيث ما أكون أجئت بعيدا داريا ضعيفا لم يكن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا داء ولا حول ولا قوة إلا ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجر فإنما أخذت لم تؤجر يا غفة المعيلة معاصرة وم الذي كربه ونصرا لطيف صليا على المختار وآله وصحبه الأبرار سالات الله ثم سلامه والهدي عليه سالات الله ثم سلامه دعوتها للجد ثاني ولعته عن المصطفى مها أنف عادق غير وإنه ثبت في الحق والعقول فإن كثر الأقوام اقتراهم به فبينما مجتاهما سيف الدار ذكر محمد فإن جاءوا قدهم ذلكم ندعو حبالي مراد فينا دم قواما من المال من بعد المدعو أحسن درس بصفات صفاته ليس الموت بعد سنه وما دعا على بلا ويصليها ليتا يا محمد عين المال وصفائي وأنسي قلوت لذكري لا لا صلاة وتسليم على خير عاشقين
alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai ba abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowanne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zai jalali da sabu a yau yake harfa sadi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bisa na mata ne biye ko ma yake ka hauti wannan mutum Ibrahim yace na warke na jaji ne عن الجيل الإنساني daga kaunar fararen kyawawan ƴan mata na warke kuma na jaji ido na ji kar na gane kasarabin jiki ya ce hakimin zamanu ma an ne su ولا أفرو ce amma mabiyana da masoyana albijirin ku ban warkace ba عن المصطفى daga kaunar almustafa eh na warkace daga kaunar fararen kyawawan yan mata wato makama su ke nan shine jibin misali kudubaniya gaudiya fardaniya jami'iya farzafiya waɗannan tun na daji ne na warkace daga kaunarsu saboda na gane kaunwarin ya ce shi ya sa ku ci gani sai ibrahim har yau sunansa yana nan har gobe hajji har abada saboda dalili ya fita daga inda ka san shi ya koma inda baka san shi ba Mhm.
ولا أفرو sai ya ce amma ban warkace ba عن المصطفى daga kaunar abin zaɓin Allah Allah Muhammadu المختار abin zaɓin halitta من نهوه عنه ya ce man na hawa hu alhu wanda duk inda ta gani wurin sa za yi ko buta ta gana ɗauka zai shiga ba wurin sa za yi na hawa hu alhu eh mana ba sai na je yi abin na hau jirgi zan je maka duk inda ta gani wurin annabi muhammadu za yi wannan ya haya ta jiya man na hawa hu alhu wanda duk inda ta gani wurin sa za yi مها so ce bari in gaya muku wani abu daga cikin abin da annabi ya mu maha annabi ya shahi ya goge ya wanki ya tunkari كل غير duk abin da ake ce magairin lahi wani Allah duk abin da ba Allah ba annabi ya shahi shi a cikin zuciyata
عن فؤادي daga barin zuciyata وإنه domin cewa annabi Muhammadu يثبت الحق فيه yana tabbatar da Allah a cikin zuciyata yana tabbatar da gaskiya a cikin zuciyata duk abin da ba gaskiya ba baya cikin zuciyata bana tare da shi baya tare da jama'a ni gaskiya ne jama'a ta gaskiya ne kaila ta gaskiya ne haka komai na gaskiya ne
والحق shi kuwa ita kuwa gaskiya shi Allah ke ne لا ينبو sai ka san ko ana ha maza ha mata ba zai taɓa gobe ba لا يدري جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ضعيفا فذلك إبراهيم رضي الله تعالى عنه حق هو الحق لا يبغي iko gaskiya baya guguwa baya shafuwa ko kana so ka kauda shi Ibrahim ko ka kauda lamarin shi Ibrahim za ka kauda kanka ka kauda lamarinka amma shi yana nan garau kwarai da shi yanzu misali Allah ya kiyaye shi da ake za ku juya so ba ya banda ne eh kuwa banda ku to shi kenan da ake wasu daga cikin ba ne wani ke ya ma gano ma shi kenan a wallahi da kai mamaki Allah ai ta Allah ne ta farko tara da annabi Musa wata rana na munajat sai ubangiji yanzu hadisan nan da Allah ta farko ta ta sa muka kanka ko muke bauta maka da za mu haɗa kai da wanda ba sa bauta maka sai da ya ce ai ba ku ba ko mala'iku ba ki da da mala'iku da ku da rauhanai da aljanu da za ku haɗa kai ku daina bauta ne to ina da wata duniya ba irin wannan taku ba ko ba al'adar take babu wanda ya san inda take so yi halittar da take ciki ta ninka ku dubu saba'in ba ka bu ko daya ne kuma yana da wata dabba tana wani duniya daban bautar da take ya bi duk bautar da take idan lawan sai ta cikin numfashi guda za ta haɗiye ta duka hammala da shi to haka shehu radiyallahu ta'ala ne in da ce za a biya mana ina da ka go su jama'ar managarta wanda suka fi mu nagartan da kuma suna bin to da ka in kaje kana bin so to ka gode Allah kai kai ne abu kai farin ciki amma ba faida har abada kai kake samun ci gaba da faida ba faida ba kake samun ci gaba da kai in ka shiga cikin jama'a shehu to kai kai suna kai ka samu girma ba shehu ba fashi'un ba wata rana wani shehin murjallahu ta'ala anhu ana magana akan ce Muhammad Bello wasu na cewa bukatar yawan suna cewa da tijjani kolon mutu a cikin rujalla na ke yi zuwa wajen da kuma yawa da kasar ruwa na tijjani da kuma kuma lalu ina so mu samu ainihin shi ne a kan ce Muhammad Bello ina magana wani ya ce bukatar yawan ko mun ce da yake kokarin yanzu malam wani ko da ce Muhammad Bello ya zama bukatar ne ya ce tijjaniya shi zai alfahari da ita ba ita za ta yi alfahari da ko kuma kudu bai ne ne ko da ka shi ga wannan dallan da zai tsaya a tsakiya sai ka koma jeji wani sai koma jeji sai zaɓi mutum ka ka ga inda ba ko da ka kasancewa kan tijjani shi ke da alfahari ba mu ba ka daina ma jami'a kan wannan to saboda haka haka jama'a su ne duk kowa ya rabu so shi zai alfahari ba so ba ba ku da rikon ba girman ba zai same ko da misali yana da girman aga shi yanzu zai yake bi da girman zai wasu wannan kuma sa kake gani a yau kowa ma ya gane haka in mutum yana neman kuɗi sai ce kyau yana neman girma kyau idan kowane abu yanzu kowane tafi ma ciwo kowane managarci ma ciwo to kyau zai iya ɗauka duka kuma karka kori kowa duk wanda ya rabu sai ya ba ruwanka Allah bai taɓa koro wa ciwon mutum da sai Allah ya rubuta mutum.
Kan ka fara lafuwan Sai wai ce idan manya-manyan waliyai su ake kira a kawamu manya-manyan waliyai idan suka yi alfahari wannan ya ce aini waliyi ne wannan ya ce ni siddiqi ne wannan ya ce ni kudi ne wannan ya ce ni fardi ne wannan ya ce ni jami'i ne wannan ya ce ni barzafi ne kowanne yana alfahari sai ya ce ina jin ka ni barka da abin da zan ci sabahum bihi wani zan musu alfahari da annabi Muhammad kai ka samu kudbani yayi kai ka samu gauti yayi kai ka samu jami'i yayi kai ka samu siddiqi yayi kai ka samu barzaki yayi ni kuma na samu Muhammad Rasulullah wai ko ni kai kai gauti ake ce maka kai kuma kudi ake ce kai kuma wannan to ni kuma sunana ma zai faduwa ran faɗa amma sai su shiga damuwa ko to so da aka kaga shi ko ya samu annabi ko sun samu matsalai
babai iwan fati sai wai ce kasuwanci na siye da siyarwa na lahun rasuwar rabu wato da uwar kuɗi da ribar sun na ba annabi muhammadu lahun ra'asuwar rabu uwar kuɗin da ribar duk na kai su gaba annabi muhammadu na ba da hadiya
isa'i lokacina na zafi wasanci lokacina na sanyi zikirin muhammadin ita suka da ambatan Allah Muhammad ni ba zafi ba sanyi a wurina kullum cikin Allah Muhammad ne ko lokacin zafi ko lokacin sanyi wato ma'anan lokacin zafi da sanyi sai na nufi cikin kabbi da basi ko ina cikin kunci ko ina cikin yalwa to ni annabi ka ko ina cikin zafi ko ina cikin yalwa ni annabi ba wai sai na shiga cikin farin ciki kowane lokaci kawai annabi kawai har ma ina faɗi in ba ni da lafiya shi ne in na warke ma shi ne to kai ma haka ake so ka zama a shi in kana da kuɗi shi ne in ba ka da kuɗi shi ne har ka yadda ka zaɓi wani yanayi da تعرف إلى الله جل خير لعرفت بشدته
الدهر kawan zamani فإن جه قلبي wace saboda haka manufata ta tsiri ta tsiri ba manufata ta ci jarabawa manufata ta ci jarabawa نيم ذلكم النجم ma dalla da irin wannan manufa da ta tsiri wa manufar halitta ni'ima zalikumul nubu ma dalla da wannan manufa manufar da ba ta nufin komai sai annabi Muhammad to wannan manufa ta tsire manufar hadisi dama ya faɗi yake kullum wala ilahu wani zaka ga shi kullum himmar sa ya ta abinci wani himmar sa ya samu kuɗi wani himmar sa ya samu girma wani himmar sa wani ma himmar sa sharri ce kawai eh akwai wanda Allah yake halitta su da duhu su ma abota sharri ne kuro saboda da duhu aka yi su ba sa tsina na kansu komai ko ba sa so wani ya tsina na wani abu kamar yin yahudawa din da suke gani saboda haka shehu yake ce ni manufa ta ta ce ne manufar kowa in ka ga mutum manufar ta ta ci ba to irin manufa ta ce amma wani wuri yana cewa man halihu hali madar da har ya kuma duk wanda halin ya zama irin hali na to matakar zamani zai daga hanci wato zai ɗaukaka in dai har yau aka wayi gari ba ka da wata manufa sai annabi ba ka da wani aiki sai aikin annabi a cikin za ka samu ɗaukar
أباني مرادي to ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani duk abin da nake guri فيه ناجا مقوما tafarki madaidaici ba a wajen annabi to ba a cikin annabi dama kwanaki ba mun yi magana ba muka muna fassara istiqama muka ce istiqama wurin ammawa yau ne ya faɗi ba ni ba istiqama wurin ammawa shi ne bin ɗabi'u guda goma barin haɗa Allah da wani karka guje wa iyayenka barin alfasa alfasar da ta fito gidi da wata ta kuma karka kashe iyayenka saboda talauci guje wa zina da sauran dai abubuwa ga su nan mutum yana so ya duba kul ta'ala wa fi ma harrama rabbukum alaykum tun daga Allah ta ko biyu sai a har zuwa karfi zuwa wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u to zai ga wannan ɗabi'un ne in mutum ya cika to ya zama mustaqim a wurin ammawa to amma hasawa istiqama a wurin su shine suluku sirati mustaqim wa huwa indahum rasulillah kun tabarki madaidaici ko tabarki madaidaici a wurin kebantattun bayi shine annabi fa ba wani wuri bane annabi shine tabarki madaidaici to sannan su kuma fasatul hasa kar ka bari wata ɗabi'a ta koyi a zuciyarka kowane abu da ciki da waje daidai ne kawai ko ina daidai kake in a gida kake lafiya in a waje kake lafiya ba wani canji yanda aka san ka a waje in an ganka a ciki haka in yanda aka san ka a gida in an san ka in an ganka a waje ma haka ba wani bambanci
سيأتي المدو sai wace ga sannu wani irin yabo zai biyo manzon Allah مني daga ni Ibrahim al-Kaulahi من بعده المدو bayan wannan yabon ma wani yabo zai je masa a filin kiyama min ba'dihi madu bayan wannan yabon da nake tura annaba a wannan duniyar to min ba'dihi madu akwai wani yabon da zan masa ran da zai je gaban zati ya sujada ran da annaba ma ba sa iya magana kowa ya yi an shiru to shi kenan annaba zai je gaban Allah tabaraka ta'ala ya sujada alara ta yi masa izini to san da annaba zai tsago to sannan ne fa filin kiyama za a ji wasu irin sababbin baitukan da ba irin wannan na duniya ba kuma in Allah ya yarda Allah za ka gani wanda yake yaba za ka ga shin yaya abin yake Eh.
أحسن ترتيب ina kyautata rubutuna بالصفات da kuma hun manzo Allah صفاته waɗanda Allah ya bashi sufofin annabi wanda su ne sufofin Allah subhanahu wa ta'ala sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ba shi sabu sifatul nafsiyya ba wa laqad atina ka sab'an min al-masali an ba shi ilimi an ba shi ji an ba shi gani an ba shi rayuwa an ba shi iko an ba shi nufi an ba shi zarki wannan duk sifofin Allah ne ba su babbawa ba al-ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalamu din na Allah ne to an ba annabi
ولي مقبل yau yace ina da wasu irin maganganu المصطفى cikin sha'anin al-mustafa annabi Muhammad لسن wanda suke fita daga wani irin harshe mai tsananin fasaha ina da waɗansu irin maganganu na baɗi cikin annabi suna fitowa daga wani irin harshe mai tsaba fasaha
وماذا لا برهام wai kai da kake ji me kake gani zai damu shi Ibrahim جسمي عليك alhali yana yabo gare ka ya rasulullahi يا محمد ga abin yabo sama da ƙasa أين المدي wanda shine hakikalin yabo annabi shine ainihin madihi duk wani yabo da za ka yi to da annabi ka ce in ko baka nufe shi ba to ƙarya ka ce duk wanda za ka yi ba in ba annabi bane to makarici ne annabi shi kaɗai da saboda ba wanda yake da wani abin yabo ba wani ne abin yabo annabi ne kawai ke da abin yabo in ka ga mutum ya samu abin yabo to annabi ne amma mutum bai ba annabi ka zo kana da shi munafiki ne ko makanyaci ne kuma ta cikin hali to haka annabi shi ne abun yabo kuma wanda za a yaba sai wanda yi in ka ga kana yaban mutum bai ba annabi ko kai kana son mutum ba annabi ba to akwai ciwo a zuciyarka in san annabi ya ratsa bawa ko mun san da kake wa mutum ta kire kire ne yanda ka san sa wani abu a cire kan ba sai an kwana biyu take kawai za ka ja dawo wani babban makin ka so shi yasa yau da nan jori ke samu yanda muke a soyayya haka muke a soyayya in muka fara san abu gam muke san in muka fara kin abu ma haka ne Eh, subhanallahi haka in mutumin Allah zai so abu to yanda ka san hauka yake ba kuma yaran da ya tashi cikin abu shi ma kamar hauka yake so da soyayya dan Allah zai soyayya ma in zai dan Allah zai to to to shi sa in za su soyayya suna yi dan Allah in za su soyayya suna yi dan Allah shi sa soyayya su huta ce soyayya su ma huta ce sake hankali in suka fara soyayya ba abin da zai yi musu dinki in suka fara kiyayya ma ba abin da zai musu dinki يا من له الفتح ya wanda aka saukar masa da inna fatana laka fatahan mubina in ya mallahul fathu ya wanda aka bashi fatuhun qarib aka sake bashi fatuhun mubin aka sake bashi fatul akbar fatuhun mutlaq in ya mallahul fathu wannan fatahi na farko idan mutum ya samu to zai dinga fahimtar magana annabi fatuhun qarib ko mutum bai da ilimi ko mutum bai karatu ba in har Allah tabaraka ta'ala ya masa gam daga tar isa an fatan kari in an karanto aya ko hadisi wallahi zai ji ma'anar da saboda bai karatu ba zai iya fassara amma san ciki tafsiri ya ji da ya ga mutum zuwa zuciya da an fassara zai ji ya san to da ya san fatu kari to da ya san fatu mujin kuma shi ke da shi fara saduwa da Allah fatu mujin kuma masu yawan ganin Allah din na mafarki wani lokaci su gaisa a duniya to in ya san fatu mutlaq to wannan ko ya rufe ido yana ganin Allah shi ne masu tukul akadar ko sun rufe ido suna ganin Allah wannan shi ne kankan makami ke da fatuwar akabar annabi ya ga Allah to da fatuwar akabar waliyai kuma ke ganin Allah
صفائي ƙarfina وأنسي da natsuwar zuciya wato tsibikiwa إن خلوت duk biyun nan ina samun su ne in halautu in nake hanta na rabu da kowa لذكره na shiga ambatan annabi ko tunanin shi وما رام تانيس المهد duk wanda ya nemi ya tsede cewa da wannan masoyin na annabi ne kenan له الويل sai sai abin kunya ya tabbata da ni ma'ana wai kamar misali mutum ne ya ji bayan gida cikinsa ya kaɗa kaɗan yarda ya zuba a waje ya taho yana son shiga ba yana zuwa sun ba kowa ka san wani daɗi da zuci a zuciyarsa sai Allah kawai to bayan ya gama jin wannan daɗin kawai sai wani ya ce da Allah ji mana ka san ba irin cewa amma kai kai kai ka wannan wai haka kai sun na zo na kanta bayi lafiya lau ina so in zazzage kuma ka zo ka ce ne in ji ne sun ka wani wuri to shi wa rajilla ne ce idan masoyin annabi ya fiɗe da annabi wani yake wai yana so ya fira da shi wai kai kai kai rahul wayu haka abu ne
salatun sai wace salatin Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji ala khaira hashimi su tabbata duk fiyayyen ƴaƴan Hashim wa alin da halayensa wa ashabin da sahabbansa ha da albarkar wannan salati yasalubu ruhi na almajirai na ake samun kankara tsatsa yadda ruhu ake kankar tsatsa daga bikin ruhin almajirai na albarkar wannan salatin da nan daga shi kowa ke samun tsatsa ka gani a cikin mutum da zuwa ba akwai cutar da ba zai warke ba wannan shi ne abin da za mu karanta a takaice wancan satin mun fara karanta wata wasiƙa saboda farin cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun cika shekara guda muna fassara biwa ne kuma madadi da yake zuwa da yanke ba to wannan godiya ce ta sami cewa Allah sai sa mun karanta wannan wato wannan wasiƙa shi ne a cikin Ibrahim Rasul ba a an duba shafi na hamsin da shida Ibrahim Rasul ba kashi na hamsin da shida wannan mutum ibrahim ya zano mana waɗansu abubuwa muhimmai wanda yake ya kamata lalle mu lura da su ya gaya mana mahimmancin wazifa da yin wazifa cikin jam'i da abubuwan da ya roƙi manzo Allah sai shi gane roƙi annabi annabi ya lamunce masa sai yake tafsirin ku daga gujewa iyayenku ku daina yin mummunan ladabi tare da iyayenku sannan ku daina yin tsawayin yadda abin da zai jirkita haɗin iyayenku don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa aljanna ana jin kamshin ta daga tsawon tafiyar shekara ɗari biyar ne amma wanda ya guje iyayen ta da zai ji kamshin aljanna ba da kuma wanda ya yanke wa zumunci sannan shehu ya ce ko su zara jalla ya ce wanda baya ji iyayensa Allah ba zai kawo su masa yin suluki cikin wannan ɗariƙar ba sannan ya ce ina muku wasiya ku riƙa yin ɗawainiya da kai kawo su duk abin da zai kawo yadda iyayenku banda saban Allah amma domin ko Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa ma laysa laka bi ilmun fala tu'ihima sannan so ya ce wajibi ga muridin tijaniya ya biyayya ga iyayensa gurgudan ikonsa domin cewa biyayya gare su shine sababin rabautan muridi a cikin kabarkin irada wato nufin Allah domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana karkashin digadigan iyaye mata a shedinku daga wato wato zagi iyayenku yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayensa inji to yace annabi ya faɗa sannan shi yace to amma fa duk da haka ya wajaba abu samuri ya tafi zuwa ga kamilul asli domin ya karbi dariƙa a hannunsa ko tarbiyya kuma ya ladabi ko kuma ya karbi ya tarbiyyi ya ladabi a gabansa sannan ya karfafa alƙawuran nan na Annabi Muhammadu wato dariƙar Tijaniya Ahmadiyya Ibrahimiyya to a kan wannan tafiya da zai ba ko da ya saba wa iyayensa ba komai saboda wannan tafiya ce ta Allah a ta ilimi neman ilimi sai aka in kana neman ilimi iyayenka ta kana aka tafi saboda dalili in ka samu za ka yi cutar amma idan ba ka yarda ba ka sai ba to zai iya yiwa ka halaka saboda jahilci su ma ba su ba ko halaka tare to sai ka tafi ka je neman ilimi da Allah wannan zai zama samu zuwa na to kiran sannan cewar jalla ne yake an rawaito cewa sirri sakadi shehin imamul julaidi ke ya umarci julaidi da wani lamari sai babansa ma sai sa wani lamari sai jinai da sai fara yin aikin shehin sa bi ta kadi za ka ce masa a karon kallon ya aka ya kace ce ai ma azin nan ya rabbi ta illa da zalika ni ba na zaton zan samu riba sai ta sai ta haka da anna shaykh huwa al-walid ruhani domin cewa shehi shine uban ruhi shi ne ubana na ruhi yuraddul murid wa yurqihi hatta yarduhu ila asali yana tarbiyar ruhin murid yana hawhawar da shi ila hadratillahi har ya mai da shi asalinsa wa yaqulu lahu ha anta wa rabbuka ya kai shi gaban Allah ce na bata da ta ga ubangiji saboda ka haƙƙin ya fi girma akan haƙƙin iyaye na zahiri yau ya ce ina muku wasiya ku nisanci zalunci ku nisanci cin dukiyar mutane ba da daɗin rai ba sai da haƙƙi na shari'a kamar misalin kwace ko ta'addanci ko ha'inci ko yaudara ko tata ko ka yaƙi mutum da da'awar addini amma ba don haka bane dan ka dukiyar kamar yadda ake waɗanda ba musulmai ba a zuwa kada suna son da abata shagunan su a ce ai sun zaki annabi aka ce ai wani ai ya zaki annabi an fara faɗa sai ga mutum ya ji ya kama fata shago kuma ya kwace dukiyar mutane to yake kar ku yadda in ana wannan kar a ganku sannan so yake ka shedinku daga miƙeƙe ne duk abin da yake a cikinsa akwai muharramatu manya da kanana duk abin da aka ce maka wannan haramun ne kar a ganka a wani duk abin da aka ce haramun ne kar ka aikata ko babba ko karami haramun din abin da ya fito fili da abin da ya boye to sannan sai ce mafi yawancin haramun a wannan zamani shine cin riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allah wa akilar riba wa mu'talihi wa khatihi wa shahidaihi azabu bizadi kamar yadda muka faɗi yanzu Allah ya tsine wa mafi riba da wanda ya bayar akasi da wanda ya rubuta da waɗanda suka shaida dinari da dinari azurfa da azurfa alkama da alkama wato shinkafa da shinkafa dabino da dabino gishiri da gishiri daidai da daidai hannu da hannu duk wanda ya ƙara ko aka ƙara mar to ya ci ba da wanda ya karba da wanda ya bayar martabar su daidai to idan kuma abubuwan da za ku ciniki suka bambanta to ku yi ciniki yadda kuke so sai yake wannan hadisi ne ba magana ta ba sannan sai yake wa alaikum bi mura'ati huquqil iswali ina muku wasiya ku rika lura da haƙoƙin ɗan uwanku a cikin ɗarika ku rika lura da haƙoƙin ɗan uwanku a cikin musulunci sannan ku rika lura da haƙoƙin ɗan uwanku wato a cikin zumunci akwai ɗan uwanka na biyu farko akwai ɗan uwanka na halitta shi ne wanda ba musulmi ba wanda kuke neman Allah tare da shi wanda ya kuma wahalar samu za ka yi ta neman yan uwa iri iri za ka samu amma ban da ɗan uwa na Allah sai ka fara mu'amala da mutum kana tunanin Allah yake ne zai zafi in ta ba yake so wallahi sallahi ko kuma shi gishiri yake so ko suga eh irin waɗannan iskar ido ya yi nisa harka gaji yanke marko wannan harkar ba harkar wasa in kuna tare da mutum da ya sa wasa da shukuru me ta wani ya kwana biyu to ana ga tafiyar mu da nisa sai ko na ga wasa kake ni kuma na ga tafiya ta ne nisa a gaban mu amma kai kana so a zauna a hannu nisa na barka a zaune in ka tawo ma haɗu na ci gaba shi ke kama zaune haka haka abu sannan yau radiyallahu ta'ala ne ya ce a wasu talibu ita ya ce ku nisanci cutan ɗan uwanku sannan ku nisanci sauyi haƙoƙin ɗan uwanku ku nisanci sa wa haɗin ɗan uwanku damuwa kar kai ta ka sa ɗan uwanka damuwa da yana sallah yana tunanin wani mai ne karka yadda dan uwanka yana wazifa yana tunanin wani ne ne karka yadda dan uwanka yana lazimi yana tunanin duk wanda isa wa dan uwa ne ambatan Allah damuwar da zai Allah ya tuna ya shiga uku in har Allah ya duba zuciyar muni ya ga ga ka a ciki kuma wannan shigar da kai ta damuwa ce ko ka gani ba ka shiga uku saboda Allah yana so ya shi kaɗai ne a cikin zuciyar kai kuma ka shigo kasawa bawai su damuwa sannan ya sai ya ce ku sani cewa sa wa ɗan uwa cikin Allah damuwa sammu ne mai kisa kuma halaka ce daga nan nan yace a azana Allah min zalika Allah ya tsare mu daga aikata haka sai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shi ne wanda musulmai ɗan uwan suka aminta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa da zai zarge su da zai taɓa dukiyarsu annabi ya ce kullum musulmi alal musulmi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu dukkan musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa annabi ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yawm al-qiyamah kun san zalunci domin cewa zalunci duhu ne ranar al-qiyamah da mutum Ibrahim ya ce to bayan nan kuma sai ku gani Allah ya kara min yadda ya ce wa iyyakum thumma iyyakum an yahmila ahadukum huquq ikhwanihi min jalb mawaddatin aw dab madarratin aw i'anatin ala qurbatin to da ce ka shedin ku sannan ka shedin ku kada ɗayan ku ya wulakantar da haƙƙoƙin ɗan uwansa cikin Allah kada ya wulakantar da haƙƙinsu ta ɓangaren janyo soyayya da ƙauna ko kuma tunkuɗe cuta kana ji kana ganin cuta za ta zo an gurin ka ba za ka iya kunta ba sai dai ka sai a tura masa za ka kai kana tare da dan uwan kai ka san shi sosai gayar sani amma saboda kana kin shi kai ko ba za ka iya zagin shi ba sai kai sa'a sai ka ga da aka kai shi cikin da wani maki sai ta ai wannan wani din ai ai ai ai ta shi yake ai zina ta zina ta yake ai dan duwadi ne ba ai kaza ne shi kenan dama sai ba za ka iya faɗi ba amma kai sa'a an samu wanda zai iya faɗi sai ka ɗaure mai jiki in an keɓe kana nan a kan bakai in ka dawo kuma wannan ba zai baka ka mutu a ɗari da su biyar ne saboda haka nan amma mutum zai gyara gyara amma ba zai gyara ba halin da alhamdulillah sannan da sai ta jihar jiyar ya ce ko kuma taimaka masa a bisa abin da ya dace in misali jiran su kama da wuta yi kokari ka samu wani abu ka ba shi in kaya ne ba shi in na mata ne ba iyali in jarinsa ne in ka ne taimaka mar taimako akwai wahala amma zagin mutane ba wahala zaga mutum ba zai taɓa iya taimakon ka ko me za ka yi amma wurin zagin ka ya kwani ya iya to sai ku gane cewa ibtala bi tabi'i huququl iswani ibtala bi tabi'i huququl ilahiyyah duk wanda aka jarabce shi da tauye haƙoƙin ƴan uwansa to Allah zai jarabce shi da tauye haƙoƙin ubangiji in har kaga kana cutar mutane to su wannan cutar kan to ana nan za ka tabo Allah shi to ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi Allah tabaraka ta'ala yana cikin taimakon bawan sa matakar bawan ne yana cikin taimakon dan uwan sa sannan shi Ibrahim radiyallahu anhu yake kuma yana da cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu mu shi jami'in radiyallahu ta'ala abin da yake masa yake masa kulli ashabika la yu'zi ba'dhum ba'dan فإنه يؤذيني ما يؤذيه sai ki gani manzo Allah ce maka ka gaya wa almajiranka kada sashen su rika cutar sashi saboda abin da yake ce su ya cuce a wani wuri manzo Allah sun ce sai ki gani ka gaya almajiranka su daina cuta ta sai ya ce ya rasulullahi almajirai na na cutar kai ce kwarai sai ya ce ta ina ya rasulullahi annabi ya ce idan ɗaya cuta ɗaya saboda martabar soyayya hakima ce akan kowane fardi daga almajiran duk almajirin sa yana so kuma yana karanta wazifa yana karanta salatul fati to wannan ta sa ina da cikin kulawa da ko da a banza da idan mutane ni ina son kaya na duk wanda ya taba ni ya taba ni ko wanda ya taba ni to fa Allah ya taba wanda ko ya taba Allah ba shakka kafiri ne sannan sai radiyallahu anhu nace hakika ya zo daga shi sai radiyallahu anhu cewa izayar ahalin tariqarsa wato izaya ce zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya ce innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa adda lahum azaban muhina sai dai cewa waɗannan da suke cutar da ubangiji tabaraka ta'ala da manzansa to Allah tabaraka ta'ala ya tsine musu tun daga duniya har lahira sannan ya tananci azaba ta wulaƙanci a kan sannan zai jin ajiyar ne cewa alaikum bi tilatil arhali ina muku wasiya ku rika sada zumunci ka taba kudi a hawalin islami ku rika duba halayen yan uwa misali idan kuna tare da yan uwa a zawiya ana wajiba yau ba ku ga ɗan uwa ba gobe ku gaishe wajibi ku gaishe gidan ku duba ku ga lafiya ya ake lafiya wani ko ban gaishe ba in rashin lafiya ne in idan da wasu za a yi mai addu'a in rasuwa yi a yi mai addu'a in wani abu ne ya faru gidansa ne ko ne ko shagonsa to a haɗa wani abu a zawiya a je a bashi to wannan shi ne lura da hali zan ruwa rastariku mu'adatin ku daina yin gaba da ɗan uwanku a cikin ɗariƙa wa kullu ma yuzibu dajinata duk abin da zai janyo hikidi ku nisance shi shi ku yi a cikin zuciyarsa فهرج هرمتي تسيئي الهرمة الأوة وعدم تنبيل قوادر المسجين وكوري تنانوت بغرو لابد الذي سامة بياغن كي تجدع مواكر كي تاتي كي تاتي كي تاتي بياغن كما سلسل تاتي تسيئي وانا وحترا كل من ينتقو للشيء ورقا جرم مدوان إكد علاقة لشيء تجاني والكبار من أهل الجزيئة كي مصمم ما من يدك ما أبو تاتي عنه kamar misalin an ce maka wannan mukaddami ne ko wannan shehi ne ko wannan khalifa ne ko wannan ɗan shehu ne ko wannan duk abin da ke da alaƙa mutane suna zaton kamar cewa ai ɗan shehu ba shehu ba ne wannan wani abu ne da amma kuma akwai kusurciya tunda Allah ya kaddara har ya haife shi abin da ya sa duk irin wannan lafazin da ke fitowa daga bakin mutane rashin sanin adabu na tasawuf ne ba za ka taɓa jin wannan fira a bakin managarta ba mu ke wannan mutumin nan shi ko me ko me za a yi ku girma mu khalihoki ku girma mu kaddara ku girma mu shi ku girma mu kayan shi ko me za a yi mu abu ya kama na kuskure a je a yi nasiha ba illa ba ko ɗan shehu ne yayi abu a je a yi nasiha ba illa ba amma ana zagi kuma da ba a yi nasiha wannan munafiki ne ka zama wawa kenan ka zama shirme ka kasa faɗin abu kuma ka zo kana kana kana girma ai mu a tafiya irin wannan da muke in har ba mu girmama ta a gaban ka ba to in ka zo ba za mu girmama ka duk abin da ka ji mun faɗi a wurin to kun kana wurin ba za mu iya faɗi duk maganar da ka ji an ce mun faɗi ta a lungu wallahi ina gaban ka ne ma za mu za mu iya ninkawa saboda ma mun ganta sai mu ƙara to so da ka kai da abin da ake so abin da ka san ba za ka faɗi gaban mutum kar ka faɗi baya wala ka mutane su kiyaye wannan duk mutumin da za ka zage shi sannan ya zo ka miki a ta zama har mun rago ne a san da ake zagi mutum kakkai sai ka bari sai ya zo sannan sai ka nasa wannan shi ne gaskiya ko ballan tana kuma mukaddamai da lushe wannan da lushe kalifofi da lushe kayan shi in yana faɗi yanzu Allah ta ala ya ce ya na baki ina zan ka cikin halar gaibi au da alillahi abin da ke da mutane mutane sun ɗauka hancin nan ɗauki wani wasu ya zama kuma ce wane shi ya isa ya isa a'a wannan martaba to kamar martaba sharifai ne ya ce ma wannan jika annabi ne ba wani magana wani ya zama ba shi haɗuwa kuro in ya kuskure ga ya mai kamar yadda zamani ya kai wai ya ce wai ni sharifi ya kuskure ba za a gaya mai a in ya saba wa annabi da ya mutu sai a shirin kuma an sauka a kan layi a ga inda da abin da kakan ke ba tsoro harkar da ya mai kawai idan ya ki ba shi a jiya tafiya ba ka yi ba magana bi ana bin mutum ne idan ya ba annabi in bai ba annabi ba ba magana girma kuma duk waɗanda ka ga muna girmama saboda annabi yake girmama in suka kauce za mu kauce ba kuma san da za mu kauce ba za mu kauce ba za mu gaya musu wani daga yau kayi gabas ta yi yamma mun gabas shi ke nan dan kar ma wani kai labari ta aiwa ne ya rafi da kai a fara da mai kamar samu labari haka ake saboda ka yan uwa kuma irin wannan abin sai zuciya ta yi ƙarfi da a samu yin amma ka ga dan ce ba mu lafi ya fassara magana ta kuma yanzu ce ba shi ya faɗi ba a yin haka in ba ka sai kwarfin mutum sai ya tsari amma in ka zama zuciyarka fat bakin ka fat sai ka zama kana da kwarfin a cikin mutane ko da yanzu sannan sai rabbi Allah ta'ala ne su girmama kibaru min ahal kufiyya min babin ahra musamman girmama su ya kowane abu muhimmanci wa firru min ad-dunya sai wace ku guje wa duniya wa ahada ku guje dan duniya idan Allah ta'ala ku gurin Allah ku bar duniya ku bar dan duniya ku tafi ga Allah kafirarukum min al-asad kamar yadda in ku zaki za ku gudu ko in ku ga dan duniya ku gudu ko rabu aw ashadd min zalika ko kuma ma fiye da yanda in kun ga zaki za ku gudu to in kun ga ɗan duniya su gudu fiye da haka da annab duniya kama fil hadisi domin cewa ita duniya kamar yadda zai cikin hadisi daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa yajma'uha man la aqala lahu shi ne shi kamar yanzu a cikin hadisi ita duniya gidan wanda bai da gida ne kuma duniya dukiyar mara dukiya ne sannan mara hankali ke tara duniya ce to sannan sai radiyallahu anhu yace wa lisalika al-qal lil arif adam wato haddin nafsaka bi sam'in nadamati idza nazarta li ghayri zalika al-jamal wa kun nazarta ala kamal al-kabir li ta'ali wato saboda haka ne halara take so masana Allah ka ladabtar da kanka da hawayen nadama in har idaniyarka ta yi duba ga wani kyawun halar Allah in har ka kalli wani abu ba Allah ba to ka ladabtar da kanka da hawayen nadama ka takaita duban ka bisa ubangiji tabaraka ta'ala wanda yake cikakke mai girma madaukaki sau ya ce a abul abbas mursi ya kasance yana cewa al'arif la dunya lahu shi masanin Allah bai da duniya wa dunyahu al'akhirata shi duniya shi take lahira duniya arifi lahira kenan al'akhiratu da rabbi lahira kuma tana wurin Allah kaga ba lahiran ne duniyar ita ce lahira lahira kuma suna wurin Allah yace wa qad waradat al ahadith bi zanniha wa tanfir minha hakika hadisai sun zo a bisa zargin duniya da kore mu'mine gabarin duniya qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace الدنيا ملؤونة وملؤون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما النبي يأتي دنيا من الناس kuma abin cikin ta masu zanne ne shi zikirin Allah da waɗanda sun ke zikirin Allah da malami da mai ko neman ilimi kaɗai ne ba su ne mutu da zikiri da zakiru da mai karatu da mai neman karatu ne su ne kawai ba su ne amma kowa daga gani a duniya nan ne ban da waɗannan abu da zikiri da masu zikiri da ilimi da masu neman ilimi sai ya ce ina muku wa alaikum bi zuhri ya ina muku nasiya ku guji duniya wa hakikatu zuhri amma hakikanin zuhri fa ba kamar yadda ulama uzzahiri suke faɗi ba a ce wai wai zuhri riga ɗaya ta zauna da riga ɗaya ko ko kuma a ce ai zuhri ka dinga cin bawon kabewa ba haka suke ba sai ga an kawo girki zai ga mutum ai mu ba ma cin wannan tuwon dawa muke shi wai shi zuhri munafiki amma zuciyar tana in za ka ci jirgi ci jirgi kurum ka tsaya kana yaudarar kan ba wannan ake nufi zuhudu ba sai ibrahim ya ce bari ka ci abin da ake cewa zuhudu zuhudu a zuhudu bi ma tuwan lafiya zuhudu ka guji abin da ba Allah ba ka ci nama ka ci jirgi mai lafiya eh in dai halal ne abin da ake nufi zuhudu mun san ka haramu amma in halal ne ka ci abinci mai kyau mana ka ci haramun ka ka ci ka ci cikin dawa ka ci ɓawon su dawa ka ci gani ranar alƙiyama kuma an take ka ce munafiki ne ko da ka ci abinci sosai sai ka ka kai abin to shi ne shi ne abin da ake nufi da zuhudu a zuhudu bi ma wallahi ta'ala zuhudu gujewa abin da ba Allah ba وقد أوحى الله أو أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام حديث أن تبارك وتعالى يوحي زوج النبي عيسى يتي إني إذا أدلأت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته منه حبي يقول لي إذا لي إن كان يبقى زوجي باوانا ban ga san duniya a cikin ta ba ban ga san lahira a cikin ta ba sai in shika ta da soyayya to bi hada to da wannan ne sai Ibrahim sai yatta duhu laka al'amarin zai bayyana maka an na talabu rijal to abun neman mazajen Allah har da duniya wal akhirah ba duniya ce ba lahira ba sai ka kashe doku da yan duniya domin ta sun sun riga sun yi nisa cikin duniya kuma sun miƙe cikin ƙaunarta kuma sun shagaltu da tara ta sun ɓata lokutansu a cikin san duniya sun rabta daga barin Allah ta barka ta'ala da ambatan Allah domin cewa Allah ta barka ta'ala ya nutsar da su baki ɗaya a cikin wannan abin da suke nema sun rabu da Allah sun yake to yana daga cikin sha'anin muridi at-taba'u da an abna'i duniya ya nisan yan duniya ya ake gane yan duniya shine wanda tirar duniya ita karni da ya magana saboda ne duk abin da yake ran mutum shi zaka yana faɗi kullum kada so ka auna abokanka duk abokan zaman ka samura kowa ka zama wata irin tirai ne yanayin tirai yanayin can cikin rufe ko da kana ganin mutane da sharmuna da wani abin nan suna hayaniya ka lura da irin maganganu in ka ga firar duniya kullum su ne firar siyasa firar kuɗi firar mulki firar kullum wallahi yan duniya ne za ka sha wahala in kana ne saboda ka tsakanin ka da su salamu alaikum da za ka haɗa ba mun jahili alu salama na eh salamu alaikum salamu kuna lafiya ne in ba ka kana rafa su za su kashe abin nan da ya kafa a zuciyarsu su za su kafa mu saboda ka je ta inda kullum za a faɗi Allah kullum za a faɗi Allah kullum za a faɗi waliyin Allah kullum za a faɗi bawan Allah to shi ne shi warjulla ne yace Allah tabaraka ta'ala ce wala tu'minu man ghafalna qalbahu an dhikrina kada ka yayya kada ka yi wanda muka gafala zuciya muka rafsanar da zuciya shi gabarin ambatan mu sai yace ta shedin ku sannan shedin ku daga cikin mata kawai da ainihin su la take cikin sai ta kashe din su daga cikin mata domin ta cikin mata wani al'amari ne wanda mafi yawancin mutane da san shi ba shi ne ce da wuya mutum ita tana san matarsa ta gani saba wa Allah ba ko kuma ma ya rida sannan sai ya ce wato auren matar da aka yi saki uku mutum ya kuma ta saki uku sannan ya sake auren ta da ke wani auren ba wato matar da aka yi saki uku saki bakin ce to yace haramun ne amma a wurin sai jan kafirci haramun ne wurin fuka hau amma a wurin sai jan kafirci ne yin da ce domin kuwa wato yana janyo mutum ya aikata manya-manyan laifuka a kan wannan kuma shi wuce a manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul halali inda Allah al-talaq wato mafi yayyar halal a wurin Allah shine kuɗi hakika manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana yin rantsuwa da take kan mutum ce na na rantsi da Allah idan ban yi kaza ba na su tuna ta ta take kana mutum ya sannan sai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarifu bi talaqi wala itaqi sai ku rantsuwa da da da saki ko kuma kan sabawa fa inna zalika min ayman al-fustaji manzo Allah ce wannan irin rantsuwa fa su kai sannan ina muku wasiya da tsere kekeniya da samun neman ɗaukaka cikin san manzon Allah har ka tsaya kana tsayar da abokin ka wurin sa jiya ko tsayar da aboki wurin sa wurin wurin wurin hawa mota ko tsayar da aboki wurin gina gida a kai tsayar da san uwan ka wurin san annabi shi kuma ya kai gina gida kai kuma kai kai gina san annabi a zuciya to yace wannan za ku sannan sai radiyallahu anhu yace kuma su rika tsirrice ne a cikin kan annabi da kan mabayyanar annabi shi ne waliyin Allah da bawan Allah kuma shi ne ku ringa kan ahalun lahi baki da sannan sai ce wata fawutu makamatin rijali tsirrice ne ya bambancin makaman mazaje ala hasan tafawutin fil mahabbati gurgudan soyayya ne cikin annabi wanda suka san annabi to sun fi girma a makamin walita وهو كما سيكون وحب الله تعالى ورسوله روح الإسلام سن الله ده سن الله سن رب مسلم سن yace ba'arin su ba ya sun ce mafi fitin abin da bawa zai bauta Allah da shi shine soyayya zuwa ga wajen Allah ta'ala da abin da suke so alamar san Allah san wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuna ahdukum hatta akuna ahqqa ilayhi min ahlihi wa waladihi wan nas ajma'in yan ku ba zai zama mummi ba sai na zama ku ruwa gare shi da iyalansa da yayansa da mutane baki da to da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa yake tare shi zuwa soyayyar Allah kuma da wannan ne bawa yake haɗuwa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ahabba liqa Allah ta'ala ahabba Allah liqa'ahu wa man lam yuhibba liqa Allah lam yuhibba Allah liqa'ahu wanda yake son haɗuwa da Allah Allah ma yana son haɗuwa da shi wanda bai nufin haɗuwa da Allah shi ma Allah bai nufin haɗuwa da shi سوره بزياد المحبة يصدق المريد من الكذب وعوارض الدليل وعقبات الالتباط والإرادات to da karuwa cikin san Allah da san annabi da san waliyin Allah da san bawan Allah bawa yake samun tarbiyya cikin soyayya kuma yake samun aminci daga yankewar igiyar sa cikin dariƙa da bujire bujire na san zuciya a cikin sanin dariƙa da kuma a tsabatu wanda yake na waiwaye din nan da juya Allah baya to tijarar Allah ta'ala يا فدي لا تحرشني إن من كان في محبتنا إلى أن مات عليها يبعث من العالمين على أي حالة كان ما لم يلبسه لك الأمان من مكر الله إنا مكوى لبسه دول بإنسو أكان سمو to Allah zai tare cikin amintattun bayi a kowane irin hali ya mutu matuƙar bai tsinka wa kansa rigar aminci wa makarin Allah ba alaikum bi ta'zimil awliya al ahya'i min wal amwat sai ce ina muku wasiya ku rika girma mawliyin rayayyu da matattun da annahu ibadullahi al-mukarramun domin cewa su ne wato bayin Allah ababan girmama ko da ke masu yawa ɗan uwa mukan rasu waliyai su ne wanda suka mutu sai ka ga mutum ya zauna ana gaya masa abu salihai sai a ce ai wani salihai kaza ko kuma zai zo ya zauna dinga kawo hikayar salihai mun ga irin wannan a ce ai shi wani yayi kaza shi wani yayi kaza an ce ga wani salihai shi a ina nufi shi ba daidai su da wasa saboda bai san harkar wani ba ai magaji yana samun abin da aka ba wanda ya gada kuma a kowane zamani kowane salihi yana da wanda ya gada saboda abin da wancan salihi yake sai dole wanda ya gaji shi zama yana kan wani saboda kar ku kuskura yan uwa wani abu ya bijiro daga wani salihi a cikin gari a cikin rayu a yi mun dai san cewa ya yi kaza amma yanzu ba wanda ya ke haramun ne to sannan sai ya ce ka shedinku da wulaƙantar da alfarmar waliyai ka shedinku da wulaƙanta su domin wannan yana daga cikin sabubban da zai janyo a cikin wani mutum cikin ɗari ba wani da su da sannan sai ina muku wasiya ku riƙa yin ƙoƙari ku riƙa zama da su ku riƙa sada zumunci da su ku riƙa ziyara su dan Allah da Allah cikin Allah su ne wasu da tsakanin Allah da bayi sannan ziyara su a hakika ziyarar manzo Allah ce sannan yin tawassuli da su tawassuli ne da annabi domin ko kowane alkhairi da kowace albarka kankanuwa ko babba to tana saduwa da bawa ne daga wurin su sannan da bayyanar su abubuwa ke tabbata sannan shi warjen lanu ya ce dukkan waliye da malamai amma malaman masu aiki da ilimi masu tsoron Allah in ji shehu yake al'ulama ubillahi min tafakkula dukkan su daga cikin kuma kun annabi ko malamai da kake gani sannan kuma mabayyanar annabi ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zara rajulun rajulan billahi shauqan ilayhi fara ga tawfili qa'ihi illa nadahu illa nadahu malaku من خلفه ستة وطاب ممساك وطاب لك الجنة يظل في الدول باب ولي مثل جزيز يرسل مثل أو أنت في الله دل قولر الله تبارك وتعالى وقد ينسى جواد الله كيف أتي ملائكة يا كراش ملائكة النبي كراش تباين زي كمسا وتورا هو كتادا ولكن متجل كتادا كوب sannan aljanna ta tabbata gare shi sannan yau radiyallahu anhu ubarak ibn salih ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allah tabaraka ta'ala ce haqqad mahabbati lil mutahaddin fiya wal mutazawidin fiya wal mutazawidin fiya wal mutasaddiqin fiya wal mutajalisin fiya soyayya ta ta tabbata ga wanda suke ziyarce kimiya cikina da masu yin kimiyar hadiyya cikina da masu gaggata lamari cikina da masu zaune kimiyya cikina wanda suka zauna da za a ce wani ya ce wani ya ce ba a Allah ya ce annabi ya ce ai kin shi zalika na fi Ibrahim kaza to waɗannan ko yake to babu makawa ga muridi ya fuskanci halar shirinsa ya saura zuciyarsa ta harka shirinsa ya tabbata cewa kwararan da yake zuwa masa daga Allah ta wasu da shirinsa domin cewa dukkan annabawa ba shi ɗansu shiryayyu ne ababen shiryau domin cewa waliyu ba shi da shiryayyu ne kuma ababen shiryau hakika sun ce cewa shehu cikin jama'a kamar annabi ne cikin al'ummarsa to so da ka ɗaure zuciyar muridi da shehunsa asali ne babba cikin istiqama kuma umda ce mai ƙarfi sojoji ina muku wasiya ku rika yawan zama da waliyai hakika wani salihi ya ga annaba a cikin bacci sai ce ya rasulullahi menene mafi fitin aiki aikin da yake kowane aiki girma wurin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wuqufuka bayna yaday waliyyin qadra hal bisati aw naqati in wata gaban waliyi gurgurun ta dan nuna akuya kora kuma ta fi kowane aiki zan laifin sai irin wannan kalmomi in ba a ce annabi ya ce ko an ce sai ya ce yanzu wanda ya ji wannan shi sauka ita to har karatun Qur'ani har kaza har kaza har kaza an ce afdalul a'mali ga abin da shi yake wa qadra ba'd salihin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil malani fasalahu an afdalul a'mali sai ya rasu wani aiki ne yake fa qala alaihi salatu wasallam sai annabi ya ce wuqufuka bayna yadi waliyyin qadra hal bisati aw naqati maka gaban wali da garin takar nuna a cikin tura kuma kala sai wannan mutum sai ce kuntu sai ya rasu da hayyan auna yisan waliyin da kake ko ko rayayi kala sallallahu alaihi wasallam ya ce hayyan kana auna yisan ko rayayi ko mutum ko kabarin sa kaje ka zauna da garin takar nuna ya fi kowane aiki a wurin Allah da saura sai na ganin kawo wannan shi ne na akan ziyara sai ke ta ziyaratu arbabi ta samun himin yabri wani kawo abuwadin hidayat wal khairi wata haddisa bin sabrin kali iradatan wata shira sabran zaƙanin su a tilbijin وتنكر مظلوما وترفع خاملا وتكسب معدوما وتدبر ذاكسا فكم خلصت من لجة الاسم فاتكا فألقته في دار الإنابة والجر وكم من مريد أظفرت بجمر سبل خدير بصير بالبلاء وما يبريه فألقى عليه هلة يمنية مقربة بالفتح والجمن والنصر عليك بها فالقوم باهوا بسرها وأوصوا بها لا تعرف سلوى الذهب حذر وتأدب بعد تفسيه نية تأدب مملوك مع المالك الحر ولا فرق في إيقانها بين تارك مرد ومجزوج وحي وذي قبلي وفي الزهد والعباد فالكل منهم عليه ولكن ليست الشمس كالبدر سوى يقاوة بيتك أقام مجرد زيارة دي لكن زيارة أربعة اتفاق ziyarar ma'abuta tsoron Allah. Yana ganin za mu tsaya in mun zo za mu fasa in aka ji wato wannan bayanin da ke a kan shi a nan ziyarar nan idan ba za mu sakaci da ziyara saboda mafi yawa ba mu san muhimmancin ziyara ba mu san muhimmancin hadiyya ba waɗannan abubuwa biyu su ne ruhi na muhabba soyayya a shi ne wato ziyara a ziyara hadiya alamar soyayya in ce ƙarfi ba za ka ga ba za ba ta rabuwa da wani yanzu ko mace ce kake so za ka rabu da zuwa wurin ta wallahi in za ta yi ta ce ka je ko uku ma kullum kuma idan kada kan ta kanta ya ratsa ka za ka rika zuwa ba ka ba da komai to haka idan soyayya bayan Allah ta ratsa ka ba za ka iya zama a garin kuke sati ba sai ka yi mutu sai ka tafi ne ka ji ka ji ka yi amma da'ila ka zo wannan shi ka ba ka zo wannan shi ka ba amma wa da sauran mutane suna zuba san me yasa ake ka san da muke annabi mu muna faɗin ina ma mun riski annabi da riski to sai ba mu riski shi ba sai muka ga ga wani aikin ka da komai na shi irin na manzo Allah saboda kan da yake annabi shi kenan mu ko sai mu zuwa ziyara muna ɗauka hadiya muna bayarwa wanda bai sani da sai ɗauka kamar wayewa ake mana ko ba wayo ba mu mun san abin da muke yi to da kayan uwa a daji da ziyara a daji da hadiya Allah ya mutu
sai kuma aka kawo wani sati tambaya na farko shine ko shin mata za su yi zarkin mata za su yi zarkin wajifa sannan tambaya na biyu mutum ne yake lazimi ya so haulala su alilan ta warware su ya je sake alula idan ya dawo zai daka daga inda ya kwana ko ko zai sake ne sannan tambaya na uku wani wani kwakwani suke tattaunawa da wani a cikin harka ta ɗariƙa sai ce miki da akwai sharaɗi daga cikin ɗariƙa na namu babu son taba domin idan mutum na son taba ba zai fita da kyau ba da sai ce to shi kuma ya san ya ɗauki daga cikin ƙa'in kenan wanda suke san taba sai shi ma ba za su fita da shi ba kenan kuwa idan mutum yana daga cikin abin ga shari'i na ɗariƙar mutuwa mutum ya dinga zuwa ya jita yana yi a cikin jami'i to ce yaya halin masu shiga halwa da kuma tsuntsaye wanda suke cikin ɗan abin nan wasu kuma na ce ta har ya kawo misalin kamar misalin da ya kawo a bakin shi kamar kifi malam isma'il na binu yau insha Allah ta'ala amin
magana jami'i mata an fi son su yi duka a cikin saboda muryar su amma idan suna tare a wani wuri inda ke ba maza in su yi jami'i ba haramun ba amma yin wajiba mace ce wajiba ta ita kaɗai ya fi alkhairi a kanta sannan wazifa mutum yana wazifa ya fara la ilaha illa Allah ta kare idan ta kare yaje sake alila daga farko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zai fara ma lazimi ya fara la ilaha illa Allah idan ta warware wannan tambayar an yi ta ba ɗaya ga biyu ba an so a cikin kurbillah ya ce an taɓa wannan tambayar ko uku a rana da ke yi manahimar rasadi to da yawa mutane suna ganin kamar idan Allah ta wurin ruwan ka zo dafawa ba a wasan ta ladan ka yana nan amma wannan na lazimi ya wurin za a ajiye maka ladan ka ba za a bata maka ba, amma zai cikin zirin wannan lazimi da kake